بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 24 ga watan jimadan ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 18 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na 17 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shaikhatu bintu muhammad alqasim Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi a karatunmu na baya mun tsaya kan namba ta tara daga cikin abubuwan da malama ta kawo mana waɗanda suke zama magani ko waraka daga dukkanin damuwar da mutum ya shiga ciki shine husnu zanni billahi azza wa jal shine duk sanda mutum ya shiga cikin wata damuwa to ya zama yana da kyakkyawan zato game da ubangijinsa cewa insha Allah ta'ala Allah zai kawo masa wato wani buɗi ko wani alkhairi bayan wannan damuwar da yake ciki abu na goma da za mu tashi a kai kusan yana da alaƙa da shi wancan da muka wuce shi ne attafa'ul attafa'ul shi ne kyakkyawan fata kyakkyawan fata duk abin da mutum ya sa a gaba yake nema na wata bukata ta rayuwa to ana so ya sa wato ya zama yana da kyakkyawar fata a ransa duk abin da mutum ya saka a gaba to ana so katsa'an gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ya zama zuciyarsa alkhairi ce kyakkyawar ya zama zuciyarsa alkhairi ne kyakkyawan fata ne a cikin zuciyarsa saboda a ba a so mutum ya zama yana taraddudi ko kaza ya ko ya faru ko kar ya faru ko in samu ko kar in samu ko kaza ko kaza sannan kuma ya zama lokacin da mutum ya shiga damuwa to ya dinga hakaito wasu alkhairai waɗanda suka same shi da waɗanda yake fatan su same shi malama ta ce alfa'alu ibadatun kana yuhibbu hannabiyu sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan fata ibada ce mai zaman kanta wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son ta fa'iza sami'a fa'iza sami'a isman hasanan fa'iza sami'a isman hasana annabi ya kasance in ya ji wani kyakkyawan suna ya ji an sa wa mutum wani suna mai kyau sunan da ke nuni zuwa ga wato alkhairi a ce masa mubarak mai tarin albarka a ce masa kaza au kalimatin ba ko ya ji an faɗa wata kalma mai daɗi au marra bi makanin tayyib ko ya wuce wani wata wani waje mai daɗi wani waje mai kyau in sharaha sadruhu min husni zanni billah sai zama zuciyarsa ta yalwatu ta cika da kyakkyawan zato da fata ma Allah subhanahu wata'ala وقد كان صلى الله عليه وسلم يشيع الفعل والأمل في نفوس أصحابه manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yada yana wato yin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kokarin yadawa da shigar da kyakkyawan fata a koyaushe a cikin zukatan sahabbansa duk abin da ya faru to annabi sallallahu alaihi wasallama yakan shigar da kyakkyawar fata a cikin zukatansu misali tace fa fi ghazwatil khandaq lokacin da aka yi yakin khandak ko yakin khandak ko ka ce yakin ghazwatul ahzab ko khandak sahabbai sun shiga cikin damuwa kwarai da gaske saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbansa wato an sa su a tsakiya wasu cikin kafirai da yahudawa da mushrikai daga waje suna so su yaƙe su sannan kuma yahuda wanda suke cikin garin madina waɗanda aka yi alkawarin zaman lafiya da su su ma kuma sun warware alkawari saboda ga wasu can suna tahowa daga waje ga kuma wasu a cikin gida wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shawari da sahabbansa akan me ya kamata a yi salmanul farisi cikin sahabbai allah ya kare da a gare shi ya ba da shawari kan cewa a tona rami mai faɗi mai zurfi a kewaye madina da shi ta yadda duk dokin da ya yi yunkurin faɗawa ciki idan ya faɗa da shi da dokin da mai dokin sun tafi kenan ba daman fitowa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi wannan shawari nashi aka fara aiki sahabbai hankalinsu ya tashi kowa yana cikin tsoro ba a taɓa shiga cikin damuwa da tashin hankali irin wannan lokacin ba yadda Allah san da ya hakaito shi wannan din a cikin alkur'ani ƙarshe duka aka gama ba a yi yakin ba ma Allah ya turo iska ya kaɗa wa'incan kafiran duk ai musu wannan ne saboda jarabawa hassan da ta kai ga malama ta ce wasu sahabatu sahabbai a wannan lokacin radiyallahu anhu la ya amanu ahaduhum an ya zahaba li qada'i hajihi mutum na da bukata yana so ya je ya zagaya ya biya bukatansa amma yana tsoro gwamma ya ci gaba da rike bukatar ba zai iya zuwa ba saboda tsoro sanda Allah ya faɗa cikin Qur'ani ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya ce ya ku da suka yi imani ku tuna ni'imar da Allah ya muku lokacin da rundunoni masu yawa suka zo za su yaƙe ku sai muka aika musu iska da wata rundina ta mala'iku wanda ba kwa ganinsu don Allah ya kasance mai gani game da abin da kuke aikatawa Allah sai ce iz ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum ku tuna sanda suka zo muku ta sama wasu suka zo muku ta ƙasa wa iz zaghatil absar Allah ya ce ku tuna lokacin da idanu suka zazzare kowa idansa ya kafe kaf yana tsoron kyafta ido ma wa balagatil qulubul hanajir zukata suka iso makogaro ma'ana aka shiga cikin damuwa da tashin hankali wa tazunnuna billahi zununa har ma ku kuma kuna zace zace wa Allah kuna zaton kai anya kuwa na taimakon Allah nan zai zo anya kuwa kaza anya kuwa kaza ku kuma kuna zato ma Allah Allah da kansa ya ce hunalika butuliyal mu'minun Allah ya ce kai a wannan wajen fa an jaraba wancan masu imani an jaraba su wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya ce an wato girgiza su girgizawa mai tsanani Hassan da ta kai ga Allah ya ce wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura munafikai a wannan lokacin suka fara cewa da su da waɗanda akwai cututtuka a zukatansu suka fara cewa ai ba abin da Allah da manzansa suka yi mana alkawari sai yaudara kawai dama kawai sun ce da a yi kaza ne kawai saboda su yaudare mu don haka Allah subhanahu wata'ala ya nuna an shiga damuwa wasu daga cikin munafikai ma Allah ya ce wa yasta'dhinu fariqun minhumun nabi yaquluna inna buyutana auratun wa ma hiya bi'aura in yuriduna illa firara Allah ya ce har wasu su suke zo suna neman izini a wajen annabi cewa mun manta mun bar gidan mun bar gidajenmu a buɗe za mu je mu rufe gidajenmu ga iyalanmu ga dukiyoyinmu a ciki ba mu kulle gida ba Allah ya ce wa ba hiya bi aura ƙarya suke ba su bar gidajensu a buɗe ba saboda munafikai ne in yuriduna illa firara sun ga tashin hankali abinda suke so kawai shine su samu su gudu da aka wannan lokacin da sahabbai suka shiga cikin damuwa ga yunwa Hassan da ta kai ga saboda yunwa mutum zai ɗauki dutse ya nemi igiya ya ɗaure cikinsa da dutse saboda kar iska ta ture shi ya faɗi sanda sahabbai suka ce kowa na sa dutse ɗaya amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda yunwar da ta ci shi duwatsu biyu ya sa a cikinsa saboda kar iska ta ture shi ya faɗi sallallahu alaihi wa alihi wasallama don haka aka shiga cikin damuwa hassan da ta kai ga duk son duk son aljanna da sahabbai suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da daddare suna zaune annabi yayi sallah ya tashi ya ce wa zai je ya leko min halin da waɗannan mutanen suke ciki in ya dawo na yi masa alkawarin aljanna sahabbai kowa ya gum saboda tsoro kowa ya shiru hassan da manzon Allah ya maimaita haka har sau uku sanda ya fara bin kan sahabbai yana ce waye wannan wane ne waye wannan wane ne kowa ya sunkuyar da kansa sanda ya taba sahabin shi Huzaifa ibn al-Yaman yace waye wannan yace Huzaifa yace Huzaifa ne yace yace to daga jin ya maimaita sunana ya san na san cewa ni zai aika yace to ka je ka binciko min yaya suke amma in ka je kar kai komai har sai ka dawo yace to sai na samu natsuwa tunda manzo Allah ya ce kar ka yi komai sai ka dawo ya nuna ya nuna kenan cewa zan dawo ce inda ba zan dawo manzo Allah ba zai ce sai ka dawo ba ce ka je ka binciko min ya yanayin su yake kar ka yi komai kar ka ce komai har sai ka dawo ka same ni yace to na tabbatar cewa wallahi zan dawo da haka wannan a wannan yanayin da sahabbai suka shiga ciki amma duk da haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake shine jarumin jarumai manzon allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin wa fi fi hadhihi lahzati al'asiba a wannan lokaci mai wahala yubashshiru rasul yubashshiru rasul sallallahu alaihi wasallama ashabahu bi fathi faris war rum annabi yana ma sahabbansa bishara cewa za a ci farisawa da rumawa da yaki a wancan lokacin faris da rum su ne wato ƙasashe mafi girma wajen mulki ga iya yaƙi ga makamai ga rundunonin yaƙi suna da shi amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke wannan aikin suna tonar ramin nan sun iso kan wani dutse suka buga suka buga suka buga suka kasa fasa shi aka kira annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓa diga da hannunsa mai albarka ya yi bismillah wallahu akbar ya buga dutsen ya tarwace ya ce allah ya nuna mun ci farisa da yaƙi ya sake ɗagawa ya sake bugawa ya sake niƙewa ya ce allah ya nuna mun ci rumawa da yaƙi ya sake ɗagawa ya buga ya ce allah ya nuna mun wayannan yahudawan ba mun gama da su sallallahu alaihi wasallama wannan alkawarin kuma Allah san da ya tabbatar da shi har san da aka yaƙi rumawa da farisawa har a zamanin sayyidina umar har san da Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd yace wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha wa huwa al-azizur rahim Allah san da ya tabbatar da cewa za a ci rumawa da yaƙi za kuma su rama kuma za a sake cin su da yaƙi kuma sanda aka ci su da yaƙi aka dawo da su ƙarƙashin daular musulunci to abin muhalli shaid a nan shine sahabbai sun shiga wannan damuwa amma manzon Allah yana musu bishara cewa za a ci farisa da rum da yaƙi Hassan da ta kai ga munafukai suna cewa kai wayannan ma mun kasa da su ana maganin wai farisa da yaƙi wannan ai yaudara ce kawai wannan ai yaudara ce kawai ba wani abin da za a yi amma kuma Allah ya tabbatar wa man asdaqu min Allah qila wa man ahsanu min Allah haditha wa man awfa bi ahdihi min Allah ba wanda yake Allah cika alkawari wa sami'a sallallahu alaihi wa sallama min rajulin kalimatan fa a'jabathu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani mutum ya faɗi wata kalma sai kalman ta burge shi fa qala sai ya ce akhadna falaka min fika wato mun fahimci abin da ke zuciyarka daga abin da bakinka ya faɗi ya ji wata kalma wacce take abin burgewa daga bakin wani sai ce mun ji mun fahimci zuciyarka cewa alkhairi ne ciki a zuciyarka ta hanyar me ta hanyar abin da bakinka ya fulta ta hanyar abin da bakinka ya fulta saboda haka abin da ake so mutum mai kyakkyawan zuciya shine duk sanda wani abu ya faru to ya faɗi kyakkyawan kalma ya faɗi kyakkyawan magana ya faɗi magana mai kyau wani abu ya faru na hatsari ko wani abu ce ba mamaki Allah zai musanya maka ne dama mashin ne kake da shi ba mamaki Allah zai baka mota ne wataƙila kaza ya faru a'a ko kuma ma duk musibar da ta faru to sai ka yi ƙoƙari ya zama kyakkyawar fatanka shine kana kwatantawa ai da sauƙi ma tun da ba kaza ne ya faru ba mota ta yi hatsari ta kurarrabe amma ni ka alhamdulillah da sauƙi tun da abin ya tsaya akan dukiya bai taɓa ni ba da sauƙi a'a gida ya yi gobara alhamdulillah ba kowa a cikin gidan dukiya kawai ya ci bai taɓa rai ba alhamdulillah ya gode ma Allah a haka ya zama kana ƙoƙarin sassauta ma kanka raɗaɗin damuwa kana ƙoƙarin ka sassauta ma kanka raɗaɗin damuwar amma lokacin da ka sa a ranka ka kambama kana kambama damuwar a'a motata ta yi kaza a'a gida na yi kaza a'a kaza sai ga motar dai ba dawowa za ta yi ba gidan dai ba dawowa zai yi ba sannan kuma kai kuma ka kasa taɓuka ma kanka wani abu ballantana ma mafi girma in musiba ya ƙare akan abun duniya ko da ya taɓa ka in bai taɓa maka imaninka ba bai taɓa maka addininka ba ai da sauƙi ka sauƙi wani daga cikin sahabbai Allah ya jarabe shi da, da kansa ko dai Abdullahi bin Zubair ko kuma Zubair bin Awwam ɗaya daga cikinsu ko wani cikin sahabbai Allah ya jarabe shi da cutar kansa a ƙafa ta dinga ci ta dinga ci har san da ta kamo har zuwa cinyansa aka zo aka ce to wannan kafar fa sai dai a sare ta sai dai a cire kafar a wancan lokacinsu kuma ba su da ci gaba da teknoloji irin namu a yanzu da za a yi amfani da wata na'ura wuka ce kawai za a ɗauko a dinga yankan nama in an iso wajen ƙashi a sa gatari aka zo aka ce masa ana so a bashi giya ya sha saboda ya fita daga hankalinsa saboda a sare ba tare da ya sani ba ya ce fa hasbunallahu wa ni'mal wakil a ce lokacin da za a ɗauka ana yanke cinyarsa baya cin hayyacinsa ba zai samu daman yin tasbihi da istighfari ba ka ina bai yi ba da haka haka suka zo suka ɗauka suka zo suna yanka shi suna yanka shi yana subhanallah walhamdulillah wallahu akbar yana addu'a yana ce Allah in ka karɓe in ka karɓa ai ka bayar da yawa suka ce mun yi mamaki ya ce Allah ya bani ƙafafu guda biyu da hannu biyu na tsawon shekaru ina amfani da su yau sai ya kaddara za a sare ɗaya na gode masa a cikin hudu ya karbi ɗaya ya bar min uku falhamdulillah to kaga wannan yana ƙoƙarin sassauta ma kanshi damuwar da raɗaɗin tunda da jarabawa dai ta kama dole sai an yi dole ne sai an yi saboda haka yake kokarin yaya zai yi ya sassauta ma kanshi ya gode ma Allah subhanahu wataala tare da cewa imanin su da a wancan lokacin ba irin namu bane mu sai dai mu yi fata shabbahu in lam takunu mithlahu sai dai mu kwatanta Allah ya ba mu iko wa fi sulhul hudaybiya a lokacin da aka yi sulhul hudaybiya lamma aqbala suhayl lamma aqbala suhayl ibn amr liyaktuba anil mushrikina قال صلى الله عليه وسلم سهول أمرنا وأخذه من ذلك الاسم لوكاتين دا لوكاتين دا aka zo sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun fito daga madina za su je su yi umra kafiran maka suka ce ina ba za a yi umra ba aka yi aka yi suka buga suka buga suka ce to ko da za a yi to sai dai a jira sai wata shekara amma ban da wannan shekara sahabbai sun shiga damuwa sai na umar har yake ce ya rasulallah wai kan kai ba manzon allah ba ne ya ce tabbas ni manzon allah ne ya umar ya ce idan muka ce za mu shiga garin nan da ƙarfi da yaƙi akwai wanda ya isa hana mu ne ba za mu shiga ba ne ya ce za a shiga amma Allah ya yi alkawari ya ce latadkhulunna almasjidal harama insha Allahu aminina Allah ya ce za ku shiga cikin kwanciyar hankali ne da aminci ba cikin yaƙi ba a nitse a kwanciyar hankali za a shiga kuma Allah bai ce wannan shekaran ba da haka a jira da haka aka zo za a yi sulhu kowa daga cikin musulmai da mushrikai a kawo wanda zai rubutu a madadinsu annabi ya zaɓi sayyidina ali bin abi talib sayyidina ali yana zuwa ya ce haza ma salaha muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mushrikin suka ce a ai da sun yadda cewa shi din manzon Allah ne ai duk ba da ba kai wannan matakin ba ka ce wannan shine sulhun da aka yi tsakanin muhammadu karka ce manzon Allah a ce muhammadu da mutanen makka sannan a sama ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce to ne dai a cire ar-rahmanir rahim nan a sa bismika allahumma a bashi a haka Allah kuma ya ce qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna in dai sunan Allah ne ko ka ce ar-rahman ko ka ce Allah duk ɗaya ne tunda Allah din dai shine ar-rahman ar-rahman din dai shine Allah saboda haka duk ɗaya ne ba wani abu so saboda haka da manzan Allah ya ga cewa su mushirikai sun zaɓa wani da ake ce masu hail ibn am ya rubutu a madadinsu sai ce sahula amruna shikenan al'amarinmu zai zo da sauki saboda wa akhadahu min zalika ism ya ɗauko ne daga sunan wanda zai rubutun a madadinsu shine suhail tasghiri ne na sahal mai sauki kenan mai saukin hali mai saukin yanayi da aka yi ce to daga ji wannan sunan al'amarinmu zai sauƙi daga jin wannan al'amarinmu zai sauƙi shi ne aka ce ta fa'al bima ta hawa ya kun falaƙallama yi ƙaluli shai'in il ta fa'al bima ta hawa ya kun falaƙallama yi ƙaluli shai'in kana illa ta haƙaƙa ta ce duk abin da kake so ya faru kake ganin kake fatan ka za ya faru to ka dinga kyakkyawan fata ka dinga kyakkyawan fata misali sai ce yana da wahala kaga mutum ya yi makansa fata ba tare da wannan fatan ya faru ba yana da wahala ta haka duk abin da kake fata misali kana fatan rahamar Allah kana tsoron azabar Allah ka ce to in mun je lahira Allah ya ce mu tafi aljanna falhamdulillah amma karka ce in an ce mu tafi wuta saboda baka fatan tafiya wuta shi yasa a wani daga cikin sahabbai yaran sahabbai da ake kira da Haritha ya je filin yakin Badar sai aka kashe shi mahaifiyarsa sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ka san yanda nake son yaron nan yace fa in yakun fil jannati asbir wa ahtasib tace in dai yana aljanna a yanzu to zan yi haƙuri in nemi lada a wajen Allah sai ta ce wa in takunil ukhra in yana ɗayan gidan in yana ɗayan gidan to tara ma asna za a ga abin da zan yi shine ta ce zan yi kuka irin kukan da sai an buga misali da shi a tarihin duniya muhalli shahid shine ta ta ce in yana aljanna sai bata ce in yana wuta ba sai ta ce in yana ɗayan gidan saboda aljannar ita ake fata wuta kuma azaba ce sunanta ma ba a son ji manzo Allah sai ce a wajannatin wahida ya kike maganar aljanna daya bal hiya jinanun kasira ai aljanna da yawa ma yake da shi wa innahu al'ana fi jannatil firdaus manzo Allah ya ce mata yanzu haka danki yana aljannatul firdaus saboda haka kyakkyawan fata kaga dantan ya mutu tana tsananin tana tsananin son shi amma sai take fatan in dai har yana aljanna to ta haƙura in dai har yana aljanna to za ta yi haƙuri ta nemi lada a wajen Allah qala al-mawlidi fa amma al-fa'lu fa fihi taqwi taqwiyatun lil azmi wa ba'ithun 'ala al-jidd wa ma'unatun 'ala adh-dhufr faqad tafa'ala sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwatihi wa hurubihi yake cewa kaga kyakkyawan fata a cikin shi akwai ƙara azama wanda zai ƙara maka ƙarfin gwiwa da ƙwarin gwiwa akan duk abubuwan da ka sa a gaba sannan kuma zai ƙara tayar maka da ƙoƙari ya zama kana ƙarin ƙoƙari sannan zai taimake ka akan gudanar da al'amuranka akan dukkanin abin da ka saka a gaba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kyakkyawan fata akan dukkan yaƙoƙinsa da duk wani abin da yi wayan bagi liman tafa'ala an ya ta'awwala bi ahsani ta'awilihi duk wanda zai yi fatan faruwan abu to ya masa kyakkyawan fasara ya masa mafi kyawun fasara ya mai mafi kyawun fasara wala yaj'al li su'i dhanni ala nafsihi sabila kar ka kuskura a ce mummunan zato yana da hanyar shiga zuciyarka kar ka yadda a ce mummunan zato akan dukkan lamura yana da hanyar shiga zuciyarka karka yadda a ka zama haka falbala'u muwakkilun bil mantiq domin bala'i shi bala'i muwakkalun bil mantiq an hada shi ne da abin da bakinka yake faɗa an hada shi ne da abin da bakinka yake faɗa shi yasa abin da ake so ga musulmi karka yadda ko irin kana zaune kawai ka fara tunani yanzu ko kaza zai iya faruwa da ni ko in fitan yi hatsari ko ne kaza wannan tunanin ma ba a son shi wannan tunanin ma ba a son shi mutum yana zaune kawai sai ya fara makansa munanan tunani ya fara yin tunanin bala'o'i sun sauka masa wannan tunanin ba a son shi wannan tunanin ba a son shi yace huki tace malama tace hukiya annal mu'ammil ibn umayl al-sha'ir lamma qala yawm al-hira an rawaito cewa wani daga cikin mawaka da ake kiran shi da mu'ammil ibn umayl ya fada a wata rana yawm al-hira yake cewa shaffa al-mu'ammil yawm al-hirati an-nazaru laita al-mu'ammil lam yukhlaq lahu basaru yace ka yau kan a yawm al-hira din nan mu'ammil ya ga mummuna abu ya ga munanan abubuwa ya ce kai ina ma a ce tun farko da aka halicci mu'ammilu ina ma a ce bayi da ido ina ma a ce baya gani ina ma a ce a makaho yake mana ya ce yau kan naga munanan abubuwa kai ina ma a ce tun tun tuntuninsa ya ce ina ma makaho yake sai makansa mummunan fata da cewa da tun tun tuntuni ma a makaho Allah ya halicce shi kai kuma ni'imar da Allah ya maka na idanu guda biyu har yake ce alam naji allahu ainain wa lisanan wa shafatai shin ba mu sanya musu idanuwa guda biyu ba ni'ima ce ni'ima ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yana cewa idabtalaitu abdi bi habibatayhi fa sabara awwabtuhu minhum aljanna Allah yace idan na jaraba bawana da wato masoyansa guda biyu shine idanuwa sai yayi hakuri to Allah ya ce sai in musanya masa da aljanna sai na bashi aljanna saboda tsananin darajar da ido yake da shi yau ko guguwa ne ta taso abinda mutum yake fara rufewa shine idonsa saboda shine abu mafi daraja a jikin shi in ba ido babu inda zai je babu abin da zai tabuka da haka sai yayi fata cewa ina ma tuntuni a makaho Allah ya halicce shi sai aka ce fa'ami ya basaruhu shikenan sai ya makanci fa'ami ya basaruhu fa'atahu atin fi manamihi yana cikin bacci sai mafarkin ga wani ya zo masa faƙala lahu sai ya ce masa haza ma ƙwalabta sai ce ai wannan shi ne abin da ka nema shi ne abin da ka nema ina ma tuntuni a makaho aka yi ka to ga shi ka makance kai ka nema ma kanka shine ce masa ihfaz lisanaka la taqulu fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiq ka kiyaye harshenka ka kiyaye harshenka saboda kar ka faɗi abin da za a jarabe ka da shi domin bala'i an wakilta shi ne an haɗa shi ne da harshe ka kiyaye harshenka ka rike harshenka kar wani abu ya faru ka ɗaga hannu a ka ce ka shiga uku ka lalace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliya manzo Allah ya ce bayi tare da mu ba ruwan mu da shi wanda wai duk musiba ta same shi ya dinga marin fuskansa yana yayyaga tufafinsa yana ihu da kururuwa yana ya shiga uku ya lalace ya halaka irin na jahiliya to wannan musulunci bai yadda da shi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutum ya kiyaye harshensa kar ya dinga faɗan munanan abubuwa saboda kar mutum ya dace da lokacin da mala'iku ke cewa amin da ya ce kaza kawai sai su ce amin shikenan shi yasa za ga ko mutum a rashin hankalin mutane sai ga mutum yana magana ɗan abin da bai kai ya kawo ba sai ce in ƙarya ne Allah ya tsine mishi in ba haka ba ne Allah ya ƙona shi hema kansa mummunan fata sai ka bincika kuma ka gane cewa ƙarya ɗin ne wani akan taɗin da ba zai amfane shi ba wala a duniya wala a lahira ko akan taɗin ƙwallo ko akan taɗin fim ko akan taɗin 'yan siyasa ko akan taɗin wasu 'yan kasuwa masu kuɗi sun tara kuɗinsu sun yi ƙwallonsu sun samu kuɗi shi kuma ya zo ya tsine ma kanshi albarka a kansu shi bai yi ƙwallo ba shi bai yi kuɗi ba shi bai motsa jiki ba ba abin da yi ya ɗaga hankalin shi kaje ka ga a nuna ma hotunan gidajensu manya-manya gidajen alfarma shi kuma nan miskini yana fama da wata tsohuwar tabarma duk ta bi ta lalace amma ya ɗaga hankali a kansu har yana tsine ma kanshi albarka madadin me in ƙarya ne Allah ya gafarta min in ƙarya ne Allah ya min rahama in ba haka bane Allah ya ji kaina yayi maka kansa kikkiawan fata yayi maka kansa kikkiawan fata amma kaddara ma koda gaskiya din ne koda gaskiya din ne koda gaskiya din ne menene ya kai ga sai Allah ya tsine maka albarka wannan fa addu'a ce irin ta kafirai suke cewa rabbana ajjil lana qitana qabla yawmil hisab suka ce ya Allah in ma akwai azaban da za a yi mana a lahira suka ce to ba mu roƙon a yafi a kawo shi yanzu a fara tun daga duniya in an je lahira a yi mana azaban a kyauta hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga mu yanzu mu musulmai addu'an da muke shine zunuban da muka yi ma Allah ya yafe mana in mun je lahira muna so mu wuce ne kawai gaba ɗaya salin alin a ce wuce ku kama hanya ku tafi aljanna abinda muke fata kenan amma shi kafiri sai ce ajillana qitbana qabla yawmil hisab a fara mai azaban yanzu yanzu inda gaske ne ai azaban yanzu idan an je lahira amar azaban kyauta Allah ya kiyaye fa salamatul mantiq tadullu ala kamalil aql mutum ya zama duk maganan da zai faɗa yana faɗan magana mai kyau magana mai daɗi alama ce ta cewa hankalinsa cikakken hankali ne kaga yanzu duk mutumin da zai zo ce Allah ya tsine masa albarka kaga wannan ai dole zaka tabbatar da cewa hankalinsa da gagge ne inda zaka kai ka ɗauka yana cikin wannan aikin samari ne zalla sai ga mutum ga gemu magidanci amma shi ma sai ga ana magana daga murya in ƙarya ne Allah ya tsine mishi tsakanin shi da matan shi ga ci gaban iyayensa ma yana tsine makan shi albarka Allah ya kiyaye wal abdu ma'murun bi qawli alkhairi aw luzumi samti abinda aka luzum aka aka umarci bawa shine bi qawli khairi ko dai ya faɗi alkhairi aw luzumi samt ko kuma ya shiru kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut manzo Allah ya ce duk wanda ya kasance in dai yayi imani da Allah da ranar ƙarshe to ɗayan biyu in ya tashi magana ko ya faɗi alkhairi ko ya ja bakin sa ya shiru ko dai ya faɗi alkhairi ko ya shiru ko ya faɗi alkhairi ko ya shiru wannan shine da haka tafa'al ayyuhal mahzunu bil khairi tajidhu ya kai wanda kake cikin damuwa yi kanka fata na alkhairi da ka same shi da izinin Allah wa ammil khairan min rabbik ka wato kildaji ka jira ka yi fatan alkhairi daga wajen ubangijinka wa abshir binawalihi sannan ka yi bishara ka yi albishir da sakamakon da Allah zai maka wala tanzur ila al'umuri nazratan tasha'umiyya kar ka dinga kallon al'amura kallo na shu'umanci kana musu kallo baibai kai komai kallon sharri kake ka san wani ko alkhairi ne ya same shi ko alkhairi ne ya samu wani to shi kallon sharri yake masa dan uwansa ya samu mota yace ta wa ya sani ma ko ajalin shi ne hatsari zai iya mutu shi ko alkhairi ne ya samu to shi baya iya kawo baya iya kawo wani laga hatta maganganu da mutum yake yi in wani abu ya burge shi wani sai ga madadin ya jinjina ma Allah ya ba ma kansa wani kaji ya ce shege shi ya kira kansa da shege ko ya samu wata mota mai kyau ya samu wani arziki mai kyau ya ci ta wani ya siyo wata shegiyar mota na wai wani ko kuma kaji wani ya ce ina so in samu wato ya samu wasu wata shegiyar kaza wata shegiyar kaza tare da cewa na'am akwai akan duba zuciya mai mutum yake nufi lokacin da ya faɗi magana amma ana buƙatar ya zama cewa yana faɗin alkhairai yana faɗin alkhairi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ana tafiya da shi wata mata ta ga cewa annabi da sahabbai sun mata nisa sai da tsine mataguwar albarka manzo Allah sai ce la tusahibna naqatun alaiha la'ana duk taguwan da aka tsine mata albarka a maida ta gida kar ta shigo cikin tafiyar mu saboda kar ta shafa mana tsinuwa ta koma shi yasa manzo Allah ko mutum ne in ya musulunta sai ya tambaye shi sunansa musamman ya ji sunan mummunan suna ne sai ya canza mai suna wani yazo ya tambayi wani yazo a zai musulunta manzo Allah ya ce masa menene sunanka yace sunansa huzn bakin ciki su shi sunan shi bakin ciki manzo Allah ya ce bal anta sahal sunanka sauki yace a lam aqul li ughayyira isman samani bihi abi yace ba zai yi baba na ya samu suna kuma in canza ba saboda haka shi yana nan yace shi sunan sa huzn jikokinsa suka ce wannan huzn din da manzon Allah ya canza masa ya ki yadda ya canza suka ce wallahi su ma jikokin san da suka ga tasirin bakin cikin a rayuwarsu ba ƴaƴansa ba ma jikokinsa san da suka gani saboda haka shi sa manzo Allah in mutum ya zo sai canza masa suna da haka malama take cewa wallazi bi nafsihi ghayra jamalin la yara fil wujudi shay'an jamila duk mutumin da babu kyakkyawan zuciyarsa ba kyakkyawa bace to a duniya shi bai ga wani bai ganin kyakkyawan abu ko me ya faru kawai shi sharri ne a wajensa ko me ya faru ko me aka samu saboda zuciyar ba kyakkyawa bace saboda haka komai shi a wajensa ba kyakkyawa bane والذي بنفسه والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا رطب لسانك بالكلمات الطيبة يا كي دان أدم كجيك هارشنك زما كل هارشنك أجيك إيكي دا كلمومي دادا دان كلمومي التي تبعث الفعل والطمأنينة في نفسك wanda za su tayar maka da kyakkyawan manufa kyakkyawar fata da nutsuwa a zuciyarka sai yarzuquni rabbi ya zama kullun damuwarka kana kana ce misali kana ce sai yarzuquni rabbi Allah zai azumta ni insha Allah Allah ba zai bar mu ba Allah ba zai wulakanta mu ba shine kamar da aka ji bature zai ce wai god no go shame us eh Allah ba zai kunyata mu ba Allah ba zai taba kunyata mu ba eh wannan aqida ce ta musulunci ka ji a ranka cewa eh ta gaske ne Allah ba zai kunyata ka ba Allah ba zai kunyata ka ba kai dai kawai ka zama nagari ka zama nagaltacce innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala kace sayuyassiru li amri Allah da sannu Allah zai sauwake min al'amurana sayashfini rabbi faishe sayashfini min maradi wannan cutar da nake damuwa da ita rashin lafiyar da nake fama da shi insha Allah Allah zai bani lafiya kullum ka zama kyakkyawan fata ne kai a ranka tsakaninka da Allah idza dayyaqta amran daqa jiddan wa in hawanta bima qad azzahana malam yake cewa idan wato idza dayyaqta amran daqa jiddan idan ka kuntata saboda wani al'amari ka kuntata wani al'amari to sai ya kuntatu din ka matse ka shiga cikin kunci din akan wani al'amari to sai ta saka cikin kunci wa idha hawwanta ma qad azzahana amma duk abin da ya kai ya kai ya komo wajen girma idan ka nuna ba komai bane sai kaga ya wuce fala tahlik bi shay'in fata huznan kar ka halaka da duk abin da ya wuce ka shiga cikin damuwa har ka halakar da kanka fakam fakam amrin ta'assaba thumma lana nawa ne al'amarin da farko ya zo da wahala daga ƙarshe kuma ya sauki nawa ne ƙa'ida ce dama in dai za a ji sauki ba to sai an wahala inna ma'al usri yusra tare da wahala Allah ya ce akwai sauki kaga wahalan Allah ya fara kawowa kafin saukin ashe wahalan ce take fara zuwa kafin a samu sauki واعلم أن آخر الهم أو الفرج واعلم أن آخر الهم أول الفرج kasani cewa ƙarshen damuwa shine kuma farkon buɗi sai damuwan ta je ƙarshe kafin buɗi yake zuwa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra kasani cewa wato sauki da buɗi na tare da wahala sannan tare da kowace wahala akwai wato sauki tare da kowane tsanani akwai sauki tazakkar idza shtadda alayka al-umur ka tuna lokacin da al'amura suka yi maka tsanani wa sa'uba al-hal yanayi yayi wahala wa ikhtalabat al-awraq takaddu suka jujjuya suka cakude wa daqat alayka al-ardu bima rahubat lokacin da ƙasa ta maka kunci duk faɗin ƙasar nan kasan in kana cikin damuwa duk faɗin duniyar nan za ka ga duniyar ta maka kunci ka kuntata to ka tuna la'allallaha yuhdithu ba'da zalika amra ba mamaki ka tuna insha Allah Allah zai kirkiro wani al'amari bayan wannan Allah zai kawo maka wani sabon al'amari bayan wannan falshidda fashiddatu batra'un la dawama laha wa in talat tsanani ko damuwa abu ne mai wucewa wanda baya dawama dama ka'ida ce kamar yadda bature ce ke cewa wai no condition is permanent babu wani yanayin da yake dawama rayuwar dynamic ne canzawa yake yi tana canzawa yawmun laka wa yawmun alaik fa yawmun fa yawmun lana wa yawmun alaina wa yawman nusillu wa yawman nusa haka ne wata rana namu ne wata ran kuma akan mu ne wata ran mu yi dariya wata ran mu yi kuka wata ran mu yi farin ciki wata ran mu yi bakin ciki wa tilkal ayyamu yudawiluha bainan nas lokacin da kake cikin damuwa wani kuma yana farin ciki ne kai kar ka manta kuma kai ma san da kake farin ciki wani na wani na damuwa wani na cikin damuwa ko da kuwa yanayin yayi tsanani yayi tsayi ta ce fala tahzan wallahu rabbuk kar ka shiga damuwa kar ka yi bakin ciki bayan kuma Allah ne ubangijinka isbir qalilan ka ƙara haƙuri kaɗan fa ba'dal usri taysirun bayan wahalan nan akwai sauki wa kullu amrin lahu waqtun wa tadbir kowane al'amari yana da lokaci kuma yana jujjuyawa walil muhaimin fi halatina nazarun Allah shine al muhaimin a dukkan halin da muke ciki Allah yana ganin mu yana kallo Allah mai tausayi ne shi wa fawqa tadbirina lillahi taqdir Allah kuma yana da iko akan jujjuya lamuran mu baki daya saboda haka kawai kai kyakkyawan fata ka koma kai ta addu'a Allah ga halin da nake ciki ga addu'o'in annabawa annabi ayyub da ya shiga damuwa ya shiga cuta ta dame shi addu'a yi wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani shaytanu bi nusbin wa azab ya roki Allah wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin ya ce Allah cuta ta shafe ni kai ne kuma mafi jin kan masu jin kai da ya roƙi Allah sai ce fasta jabna lahu fa kashafna ma bihi min dur muka amsa masa muka yaye masa cutansa mutum ya damu da wata cuta addu'a rabbi inni masani yadur wa anta arhamur rahimin ya koma zuwa ga Allah ya kyakkyawan fata ma Allah subhanahu wataala Allah sai kawo masa mafita Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya kawo mana mafita daga dukkan lamurorin mu baki daya wanda suke fama da damuwa da bakin ciki kafi mu sanin bukatunmu ya Allah Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi abinda muke nema a gare ka idan alkhairi ne Allah ka tabbatar mana idan kuma sharri ne Allah ka musanya mana da mafi alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka azulta mu arziki mai yawa mai albarka Allah ka azulta mu arziki mai yawa mai albarka Allah ka sa mu cika da imani ka biya mana bukatunmu na duniya da lahira abinda muke fama da shi na rashin tsaro da rashin natsuwa da rashin aminci a wasu yanki na kasashen mu Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana agaji Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi akwai ɗaya daga cikin limamanmu na masallacin bakin kura malam Isa Sudais wanda ya kama hanyar zuwa Zamfara aka ɗauke shi babu shi ba labarinsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bayyana shi cin aminci da shi da 'yan uwansa oke an sake shi to alham to alhamdulillah rabbil alamin muna roƙon Allah ya ƙara masa tsari ya ƙara musu lafiya Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته